a kana da yaya ko jikoki da shi ko da ko kalili ba a yi kuma da wani kalili da kuma maka da dai kuma da wani kuma a wani ya tafi da kuma ba akwai da yawa in kuma an tabbatar da ya mutu an tabbatar ya bar abin da za a gada an ba wuce kaga akwai alwari ko a almayi alwari almawudu haka na akwai ko da za alwari shi ne rigari almauru shi ne abin da za a yara almayi shi ne a kusurci a ga an samu sifa shi ne almayi an samu ƙarfe wani shi ne a abin da abin da kowa da abin da shi ne wuce sannan an bayyana magana yana da magana amma bai ba ko a ciki ba ko a ciki ba ke da magana sai ya zama to ga wanda da tuni ga dukiya masa uku yana da a yi sai a babu ne da ba fara ba su ne da ne ke sa a shiga da su ko guda ba duk wanda ke sa shiga da su ɗaya kayan su ɗaya su tara da yau na farko shi ne an kasa dangantaka wani akwai dangantaka a tsakanin da kuma na biyu azawa a wanda ya ta shiga a kotar da tsakanin mai mutuwa da wanda zai shiga da kuma wanda zai shiga da wanda ba su shiga na uku alwala shi ne yanki ma'ana bawa mai mutuwa ne amma shi mai mutuwa yana da ya kafa mai mutuwa ne sai mai mutuwa ne kuma da kowa sai wanda wanda ya tafi kuma yana da cikin asbabu ne na shi ne maulati ne maulati ne masu na mutu ne maulati ne masu wa'in da daga masu yi waɗannan abubuwa insha Allah ne ba ta mu yayi da yawa ko kuma a raba shi ba har wani sun san ko wani sun san ka kai ne da ya kawai su yau ba za a hauka da su ba ya yi kuma su kuma ya yi da kuma su kuma ya hawa hawa ya hawa ne ya yi da ya hawa za ka hawa ka ba da ɗauko a ɗauki hawa a da kyau ka ba ba a da kyau ku yawo an san ku yawo ke ya bar abin da za a gada ne ya bar kuma ku tattara abin ana kusa ba shi ne ba biya ba ya yi wasiya ne ya yi wasiya da ne da ya wasiya ya ce ai kaza ya ce kaza ya zuwa abu ne ya yi wasiya ya ce kuka sai ku wani kuma abu ne bane wasiya ne idan ka gama wannan sai sai ka wuka sai su a gaya ma yan uwan ka da wata waye da aka ce maman sa yana da sai da ba ba sa sana yana da mata uku yana da ‘ya'ya maza da mata yana da ‘yan uwa maza da mata uwa da uwa ne da wani suka da uwa ɗaya yana da wani babarsa shi ma wani babar nasa ‘ya'ya yana da ƙarin babarsa shi ma yawa a cikin ayyuka in aka jiro wani wani suna da gado baya ma'ana baya yana da iyaye da ahali yana da mata yana da yaya maza da an gama wannan shafta kuwa sauran duk ba sa cikin magadan ahali saboda wasu sun kare amma da za a washe ya sun kare ya kuma ya wuce baban sa ba ta abubuwan ya ya riga shi babu ko za su kuma da jami'a da kuma yana da mata yana da mata yana da yaya yana da yaya akwai maza a cikin mata ne ko yanzu a ga ya ba matarsa da yaya da mata ko yanzu wata sabida da yadda ƴaƴan sa mata da yawan yi yi su sauƙura matarsa da yawan yi zai fi su za a kira su da yi ko rabuwar kila ya yi kallon ba su yi kuwa abu kuma haɗin da ke da aka ɓallo da bangare da aka da ya yi ka an san sa a kan da maza ta ɗauro duk da cewa sun yana da ‘ya'ya maza da mata ɗan biyayyen da ɗan sa ba za su samu da ba to amma da ke ne yawan da suka gama da su dai almajirai da suka za a rama da gara da zuwa da su ne su kuma suka zo da kafu to kada ‘ya'yan su yi Allah ta ala ce kawai su ne wace su kan samu dan azurta ku da wani abu daga ciki ma'ana ku ba ku ɗarwa wani fakan da na cikin kuɗi ga wasu to ku zuwa ku kawai ba ku kawo ku ya wasu magana mai daɗi akwai ta wa min ɗari su na cikin sallallahu alaihi wa sallam hadaru ya ya ce bi dalika ihi sallallahu alaihi wa sallam yana da cikin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rashin gudanar da shi gane a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai ma'ana gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gane annabawa da ba dai ba a amma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko tare annabawa ba a cikin gane ba tare na sadaka abin da duk muka bar duniya muka bar shi sadaka ne bai kuma da shi da shi ba gane annabi sallallahu alaihi wasallam kana da shi ba a ba abaita ba haka da ya sa saboda wannan hadisi da ya rasu da lawa da sauran da ina da za mu karanta lamu wa kuma ta rakta sadaka mun ba a shiga da duk abin da muka so ko ka bari na zama sadaka ta ruwa amma da ni da kai duk wanda ya fita da farko a baka ni amma ba mu ba ni da kai amma annaba ba a na ba da da aka yi da su suka rabu da sallallahu alaihi wasallam kar a baka kuma ya ce mace da ba har kuma wanda ba duk ba a tsari da aka rubutu da wasu suke cewa an kada na rafa da ba gare ta ake kaza wanda ko wani su ne su ne su ne na su ka samai da aiwata domin an ce da mutum da ta abubakar ya hana da rafa da ba gado da ya ta abubakar ya hana da gado da ya ta abubakar ya hana da gado da ya ta a ne ba da ko inda abin da ake ce mai ba wasu abubuwa mai wasu yawa ya kuma gaske akwai gona da suke mana to da aka zo kuma an ce duk wani da wasu kyauta ba sun hana ta gano kuma lokacin da ake mutu gano haraba a ake tunanin ba wani ne bibiyar haraba da ya samu da ya sa abu da wani a jiki ya gaske ga wani cikin ba wani ke a cikin an gaba ba a cikin gara da aka yi ta wani gari ko zai dawo da wani kwan kuɗi ya zuwa ko wani kwan da ya sa ba kuma wani raba ba ya sa ba wanda ya ji ba ya zuwa su ba da kira shi ya ce ya wuce amma ya ko kuma an ce su ba su yi ne wani da su ba da ba da ba da su ke sa a wata da ya ba da ya na ba to ai da za a ya zama shi ma kuma ya dauke ko ba a riba su kuma ya san cewa ba a rafa su gane da za su yi ba da ya hau da wasu su zama a yi shi ya kira ba da su ba shi ma bai wannan shi nuna ba su ne ya fara kuma ya shi da abai ko a aibata Thank you. babu sura babu kaunin da ke sallallahu alaihi wasallam babu mutum yi magana kan fadar da sallallahu alaihi wasallam ma ta akira wa sallallahu alaihi wasallam da hukunci da bayan sadaka sai ga wannan ruwa ya tsara ya tsara da kara ma hukunci kuma a cikin shafin jihar ya kawo wannan hadisi shi ma ya zama ba babu sai ce babu kaunin da ke sallallahu alaihi wasallam da ruwan ma ta akira wa hukunci ruwa a cikin yaya inda muka bai daga kuma sai a wata ruwaya kuma kuma kuma da aka sha Allah ta rabu wani da yin sunan cikin lama wa sallam yana da cikin sunan alayhi sallama wa sallam ne abun baraki da ahliha rizkar da gado ga wani da ba bai da suke cikin shi in aka wuce kawai duk wanda ya san cikin a rizkar da shi a kowace cikin gado a baki wanda yana da cikin sunan koyarwa a rizkar أبو البراء أي نوع الأهل أهل كنت لا تخرج أهل قبيل إلى قبيل كان أولا يا تجاب الحكومة بها أما بعد ذلك الحكومة تكون فيها وقوة قوة وقوة وقوة لا نحن نقول للحكومة وقد أنتم إلى أن magada kuma yana cikin asibai asibai shi ne duk wanda yake da mutunci kai tsaye da mamaci asibai isa ko gani da za ka mutu ya ce yana cikin rukunin magada to amma a yadda a rukunin yake yi ko kuma hanyar da ba za ta ce ki ga da mafi kowa an ba wani an ba wani a duk an tsallake shi amma kuma an samu da yadda amma na an samu abin da ya saura to sai a duba wane ne ke da mutunci da mamaci da kirawo da kai kai ne kana da wani kusan kana da wato asubar su ne ne kira ba da su su dauka ya da kuma da da kowace a kawo shi ne abin da ya saura bayan tsawon fara da kuma abota ka da su shiga da an ba kowa na ba ya ta samu raguwa ko ta raguwa ya ba wa ba wa bi ne ya yi kokari a cikin abbas na wani ma wa wani ma an da ya yi sallawa a cikin wannan ba Thank you. duk wanda ya yi ana mun sa baya kuma bai ba abin biya to a gaban mutuwa haka ake da wani amma ban ma da duk wanda ya yi ya bar dukiya kuma a ba a ba a wanda za a kawo sai ka za a kawo wani da wani ne ya mutu ba shi da abin biya to a daga ya biya ba shi da abin biya amma shi ne da kawo wani shi ne da biya ba su da su ne zai kawo a cikin alaƙi ba a alaƙi a cikin alaƙi ba su da wani biya ba su da shedan kawa ya ga ku da shugaba da ke kuma waye ke duk wanda ya mutu ana bai bar abin biya ba ana ko ka ba shi bai ki ba shi da dawo kai da bai ko ka ba shi da su bai amma duk wanda ya mutu ya ko dukiya a rama ba ne sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ma hadisi ne wanda yake معه البخاري يقول في كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا في العهد لقول الرواية معه رسول في كتاب الفرائض باب من ترك مالا في الوقت فيتولى ومن سنته صلى الله عليه وسلم عدم التوارث بين المؤمنين والكافرين والكفار لا يجوز سنن النبي صلى الله عليه وسلم عدم التوارث رشد rashin yin gado ko rashin gado a rashin tsawarin gado bai da tobi da wakati da ta kan tobi da ta kare da duba da kowa ne idan mutum ya mutu kamar yana wasu karanta ba su ne a ga yin shi da ta kan tobi da daga cikin mawa da ne shi ne a yi wato a ya zama sun tsari wanda ya haɗa da ya yi wanda zai gada a cikin kuma ce ba ko ba ta Nabi sallallahu alaihi wasallam ke babu gado tsakanin kafuri da wuri idan ku ba ka fi ne gano ne ne to duk kudin kuwan in za a ba gano to ba ɗan baya duk kudin ɗan in ɗan ya mutu amma ba wata kafuri ne to za a ba gano ɗan amma ba ɗan ba iyaye wata ɗan ka ga ta baya a cewa ɗaya da su ba da baya da su ba ya amma wasu ne وفي سبيل البخاري عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز مسلم الكافر ولا الكافر المسلم وفي المسلم بايع بعد الكافر كافر بايع بعد Akan berada di tengah orang orang sini, kemudian dia makan langsung saya di luar. Nampak? inda za ka gida a bukari ko gidan kuma a sun suka kaba muku ya ne su kala da kawai ce wa hal saraka na wa hal saraka na na a cikin da ba ya haku ya ce a cikin da ya fiya bai bar mana wani gida ba ko fili da za mu ce na mu ne ba duk da muka bar madina to gida wani ba to idan ana magana a kan gyara da bukari ai abokari a ƙi ba shi kaɗai wani ɗansa akwai a akwai ja'afa akwai ɗalibin sannan kuma akwai shaƙi ya ka tafi lokacin da abu ɗalibin ya za a yi shiga da wasu da wani kayi ja'afa ba su shiga da wasu da wani kayi wa'anda suka shiga da wasu sai ɗalib ya mutu ba ba wasu kuma suka shi ɗalibin an kuma wani yaki kuma wani kai an tuke misali an tuke shi har ba yana da ibara da shi lokacin da ba ta masu yi shi kuma a cikin lokacin da ya mutu da ba ta shi yana da cikin wanda suka yi amfani ko suka shiga da amfani shi kuma suka yi halin rayuwa da wani duk abubuwan da aka bani na gadon da gidajen da aiki ya fiye shi da ake tambayar a nan da karfafa halin kalbin a ainihin wato biyari daga maka shi ne da kuma kai za su kwamfani a gidan kudu a gidan kudu maka gawar dan uwa musulmi wanda yake mutumin kirki ne akan bashi yace ba zai mai sallah ba kun san ba karamin abu bane sai da wani daga cikin sabai mai suna Abu Qatada sai ya Rasulullah ya masa sallah bashin ya dawo kaina manzo Allah ya ya ƙara nanata masa cewa bashin ya bar kansa yanzu ya dawo kanka yace na yadda ya manzon Allah manzo Allah ya ce to shikenan sai ya shiga mai sallah aka dauke shi aka je aka binne shi bayan an dawo washe gari Abu Qatada yace muna gamawa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gari sai yace min ya kai da wannan bashin ka biya sai a sula jiyajiyar na fa aka yi abin jiyajiyar nan ne fa ban biya ba sai Allah ya ce to shikenan washe gari suna ƙara haɗuwa manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gari shi ƙara tambaye sa ya bashin nan ka biya sai ya rasulullah na je na biya su sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gari shi ya ce al'ana hina barudat alaihi jilduhu sai yanzu fatarsa ta yi sanyi da azaba ake ta ɗanɗana masa sai da ka biya ɗan na fatarsa ta yi sanyi wallahi haka manzon Allah ya faɗa al'ana hina barudat alaihi jilduhu yanzu fatarsa ta yi sanyi na'am Nam? Nam. Nam. Nam. Eh.
A yanzu halin da muke ciki, idan za a yanke fatar jiki na ɗaya, ma ɗaya kari, Nam.
zai jabar su ne.
Yake gaya maka.
Yake faɗa. To irin wannan, an zo ko da ya fi su an biya, za a iya biya, wani sauran abin da yake da shi, za a ci kuku, za a jira, za a yi za a ko wasu za su
Eh, yi magana.
matukar matukar akwai wanda suka zo suka yi bayanin cewa suna bin sa bashi kuma aka bincika aka ga da gaske ne wajibi ne a ba su haƙƙin su ai shine abin da na faɗa farko ko da dukiyarsa duka za ta ƙare abin da ya bari in dai nasa ne sai an biya masa idan ma ta ƙare kowaliyansa yanzu kuma abin ya dawo kanku sai kwa- sai ai karo karo an fahimta sai ai karo karo ina wansa ina kaninsa ina ɗansa sai ku zo ku haɗa sai a je a biya dole ne ba wallahi haka za a yi sai a je a biya masa